al'ijima'u shi al-ijma'u
wa amma al'ijima'u فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحارثة
malam zai magana kuma akan ijma'i ya yi magana akan ta'aru ta'aru wani kuma al'ijma an ce al'ijma'i shine ya ce wattifaku wa huwa ittifaku ulama ya ahli asir shine gamuwar malaman wani zamani akan wata matsala an bayyata ko matsalar asali an duba kenan ubangiji subhanahu wata'ala bai bayani a cikin alkur'ani akan ta haka kuma hadisi ma bai haka kuma ba a sami kiyasi daman wayannan abubuwan guda uku su ake gabatarwa akan ijma'i an fahimta ko hadisi da qur'ani sai kuma hadisi sai kiyasi wanda kiyasi yana fitowa daga cikin abubuwa guda biyu ne ko dai qur'ani ko kuma hadisi shi kuma ijma'i in ka ce ijma'i to abinda matsala ce wacce take malamai ne suka haɗu suka fitar da hukuncinta shi zai ma ya ce alhadithati sai an samu wata hadisa an samu wani abu da bai taɓa faruwa ba a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam haka zamanin baya baki ɗaya a zamanin su ne zai faru yanzu ya za a yi a gano hukuncinta sun bi sun bi sun bi ba su gano ba to yanzu idan malaman zamanin mujtahidai an fahimta ko suka hada akan mas'ala suka ce ga hukuncin ta to shikenan ba wanda zai saba musa Isa yace huwa ittifaqu ulama ahli al-asr ala al-hadithati na'am me yace na'am wana ne bil ulama al fuqaha amma fadan fa da yace fa al ulama ba fa kowane malami ba sai faqihai a faqihan ma ba kowane faqihi bane zai fito yace ai shi ya sai mu ci ta hidai sai wanda ya kai yi za abun fa ba kadan bane malami dan ya haddace duk abin da yake gashi nan na abin da yake takalidi wannan ba faqihi bane ba malami bane wanda yake mujtahidi an taɓa yi ba misalin ya haddace risala kan gaba ɗayanta ya haddace askari ya haddace muktasar abinda kalili ya faɗa duka da yi ma bukari na kansa da musulun wannan duk ba shi yake nuna cewa shi mutu ta hidi ba ne abinda ake cewa mutu ta hidi zasin da yake zai kashi a can gaba mutumin da ya ritsa kowane fanni an gane ko ya ritsa kowane fanni kowane fanni ya rasa shi nan ce kowane fanni masala yanzu a bangaren balaga sai a nemo wani malami wanda ya yi fice a bangaren balaga an san ya fi kowa sanin balaga sai masa tambayoyi a kan an gama da ɗaya ke haka na hau haka sarfu haka duk sauran fannoni sai an samu wanda ya kure wannan fannin sai a ajiye shi a gaba a ce kamar yace aka yi da Imam Suyuti a zamanin sa ka san shi da kansa yayi da awar ijtihadi da kansa yayi da awar ijtihadi eh yawa ya cika yana da lissafo karni tun daga karnin tabi'ai tabi'in tabi'ina har aka zo karnin sa an yi shi a karni na nawa takwas ko? yawwa to da ya ce ya ce to a wannan karnin da ya zo sai tsaya sai yake cewa a wannan karnin na duba ban ga wani mace ta hidi ba sai ni a littafin sai rubuta wata eh rubuta kuma malama kuma a misra a gani ban ga wani mace ta hidi ba sai ni sai labari ya kai ga hukuma malamai kasan ba za su yadda ba suka je suka gaya a fa abinda su ya rubuta a littafin ya ce to ku kira shi mana ai kiransa za a yi haka aka kira shi eh aka zo fada aka zauna ga shi ga malamai sai a ajiye masa kamar irin su abu hayyan al-andalusi wanda a zamanin sa an san yafi kowa sanin nahawu ce to tunda yayi da'awa ga wani nan yi masa tambaya a cikin nahawu an bayyanta ko to haka haka haka aka tara kowane malami kowane malami wanda ya ya kowa sanin fannin sa haka ya tashi lafiya lau suka yi masa tambayoyi ya amsa duka da kansu sai suka ce to lalle abin da ya da'awa haka yake sai ce kun yadda suka ce ya ce to na janye sai na janye saboda ni ina bin mazhabar shafi'iyya shi kuma ta hidi mamnu ne ya ce zai bi mazhab ya wuri tawadu ma ya kai ji jihadi yana ma faɗa a littafinsa cewa duk malamin da na karanta wani fanni a wajensa na ilimi sai da na fi shi sanin fannin ga haka aiki kashe iza an yazo yana ma magana akan nahu sai ka ji ya ce fa'ikatu alfiyatul alfiyatu ibn maliki haka in yabo kan hadisi ma ko ba'iqatun alfiyatul iraki duk littafin da ya dago zai sai sai to tafi ta wani ba kuma ta fin ta wani bangaren ai shi fin tafi amma saboda kokarin ya suba ilmai waɗanda suke masu zurfi to zai malamai suka ce gaskiya ba ita tafin ba yawa abinda zai a kashi a baiti biyu shi sai ya nannaɗe ma shi a baiti da a haka yake to shi ne ga gani wani alibi ya al'ulama al'fukaha shi ne waɗanda suke fukahau fukahau duk matsalar da ta so zazo gabansa ya san daga inda aka fito da ita a faƙihi ba kawai ko malami ka sai wanda ya kai ice hadi
ونعني بالحادثة da aka ce hadisa a can الشرعية.
baya aka ce ala a ulama ahalil asri alal haditha ya ce to alhadisa din abinda ake nufi a shari'iyya shine ta shari'a ba wai matsala ta luga ba an fahimta ko ba ma- ba magana ake akan luga ba ana magana akan shari'a matsala da ta faru a ta shari'a
نعم وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها wa ijma'u hadhihi al-umma kaga gamuwar ah, ijma'in wannan al'umma hujjatu hujja ne duna ghairiha banda watanta al'ummatan baya da suka zo su ba su sami ijma'i kawai me suka karba a wajen annabawansu an fahimta ko yawwa suna dai da nau'i na kiyasi amma ba su da ijma'i kwata-kwata su da sun yi wani hukunci sai a ce sun yi tabdili ko taharifi amma al'umma muhammadiyya sun duba sun duba qur'ani ba su ga hukunci ba. sun duba a hadisi ba su ga hukunci an bi yadda ake kiyasi da duk lokon kiyasi ba su gani ba to sai su haɗu su bawa mas'alar hukunci to a sannan duk wanda ya zo ya saba wannan hukuncin kamar ya saba qur'ani na'am an fahimta ko shine ijma'i shi yasa wa ijma'u hadhihi al-umma hujjatun duna ghayriha لقوله عليه الصلاة والسلام domin faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama da yace لا تجتمع la أمتي tajma'u على ummati ضلالة.
ala balalati aga hadisi ko ya zo da isma ta wannan al'umma cewa ba yacce za a yi al'umma ta ta hada akan bata نعم to a ce ko gaggan ma- mujtahidai na al'umma manzo Allah su haɗu su yi hukunci wani daga baya ce ai bata ne to wannan ya kare ta hadisi ke an fahimta ko yawwa shi ko in an ce fa ijtihadi masalan kamar mota mota ce motoci ne su lalace sai a kira wasu kanakawa kwararru su zo su gama gyara motar an gane tsaf ana gama zai wani limamin unguwa ya fito ya ce ai motocin da musu gyaru ba ai ba wajen sa bane ko su dai wayancan da suka san wajen su suka san wajen to sai wanda ya kai magana yake magana a waje ta yi kana zaure zai gaji ya ce yaron sa mi kwan sha ɗaya nan kaga su fana ce ai kuma lal kirga ya sai
suna da adabi to duk irin da da suna da adabi sai gaje ka tambaye su Ashe, na nufin wai in suka yi ijtima'in haka na'am adadin su kamar da hadisin ko ne malaman da za su yi jihadi yawai a dai sun haɗu ba wai sai sun za a iya kawowa masalan ayin an ce al'umma ya tafi daga biyu zuwa uku ko? zuwa sama to ai a su ma shi ma ijma'in kala kala ne da haka dai yanzu mu tafi amul نعم نعم والشرع ورد باسمة هذه الأمة wa shar'u kaga shari'a warada ya zo bi ismati hadhihi al-umma da kiyaye alwannan al'ummar wata kan isma din shine maganar manzo Allah ta yi ta baya din nan la tajtami'u ummati la dalalati an fahimta ko to kamar shari'a ta zo da kiyaye cewa ba yacce al'umma za ta hada akan bata kaga wannan ai isma ce mai karfi a gani hadisi ya zo da kiyaye wannan hadisin Tirmidhi ko
والإجماع حجة على الأس... على... آه، على الأثر الثاني To, to daga ina ijma'i yake farawa? Yalla a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wasu sahabbai sai su hadu su ce to mun ga mun- muna ganin kaza ya zama kaza. Ah, an fahimta ko? A wakacin shari'u yana.
na'am Yau za su tafi wajen manzo Allah ne kai tsaye. Ko? Za su yi tambaya akan wannan abu. Shi yasa babu wani ijma'i da ya afku a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yana rayi. Shine me makoma babba. ko su yi tambayar ko su raya a zuciyarsu to Allah yana nan zai zai bayani an fahimta ko ai ai wata wata ran kawai fada za su yi a junan su sai Qur'ani yazo yas'alunaka kaza yas'alunaka kaza yas'alunaka kaza yas'alunaka kaza ga sunan da yawa ko kaga kamar irin wannan shi za ya ce wal ijma'u kaga ijma'i hujjatun ala ala al-asr ath-thani hujja ne bisa ga karni na biyu shine wani asali ne na asali bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin sahabbai ke an fahimta tun daga zamanin sahabbai ke to mun ba da hukum habba daga zamanin sahabbai tun daga zamanin khilafar sayyidina abubakar abin da yayi kas an ta samun ij- ijma'i kayo ga sunan ana ta karanta ma a cikin fito wanda duk ijma'i ne ya bada wayannan hujjojin
وفي أي أثر كان haka kuma kowane watakan zamani za- zai zamanto hujja watakan ba wai sai zamanin sahabban ba zamanin sahabbai sai ya zamanto matsala ta faru hadisa suka yi ijma'i a kanta sai zamanto nan da wani karni bayan karni 100 ko bayan karni 1 ko shekara 200 sai wata hadisa ta faru wacce bata taɓa faruwa a baya ba shi ma mujtahidan wannan zamanin za su haɗu akan su fitar da mas'alar amsar wannan mas'alar shi sa kowane asar ana yi sannan kuma ijtihadin da sahabbai suka yi kan mas'ala wanda duk ya zo bayan su sai dai ya koyi da su akan wannan abin da suka yi an gane ko haka kuma su ma waɗanda ba ma sahabban ba suka yi ijma'i akan abu to wani ba zai zo ba duk ilimin sa kuma ya warware nan ijma'in nasu da lokacin da ya haɗu cikin warware ijma'in su kamar ya karyata hadisin bayan an fahimta ko isa aka ce tun farko inda suke da damar su ijma'in suwaye mujtahidai ita wal ijma'u hujjatun ala al asr thani wa fi ayi asrin kana kana da kowane ma zamani bayan zamanin sahabban ke ولا يشترط انقراض الأصل على الصحيح wannan shine mafi eh, bukasa. wala yushtaratu fi hud- fi- fi hujjiyatihi inqiradul asl ba a sanya watakan sharadi a cikin kafa hujja da shi abin da yake ijma'i wai da cewa wai inqiradul asali sai wannan zamanin ya me ya kare nan zamanin tunda ya kare an fahimta ko to yanzu i- ijma'in nan da aka yi ba za a yi amfani da shi ba wannan sharadin a ciki wannan zamanin matukar malamai sun haɗu sun yi ijma'i akan abu to ba sharadi a ce wai a am- hujja ya zama hujja sai wannan zamanin nasu ya kare kwata-kwata na bayan su za su zo su yi aiki da wannan mai ijma'i din a tun daga zamanin za a fara aiki da wannan ijma'in kaga an yi tun zamanin sahabbai ko suka yi ijma'i kuma kowa ya bi sahabban da suka haɗu suka yi ijma'in suna nan kuma ana hukunci da wannan matsala har bayan su kuma ba a cewa ai sai sun mutu baki ɗaya sannan za a ce kowa zai yi amfani da wannan ijma'in da suka yi amfani da ba wannan sharaɗin a ciki wannan shine kusan mafi karba ta'arifi ta'arifi mafi kyawu na shi ijma'i ana shi sa ce fi hujjiyatihi ko idan qiradul asri ala sahihi ala sahihi ina akwai wani zance wanda ba sahihi ba da aka kawo amma shi shi imamul haramain shi shine abin da ya fi zaba a nan wajen kamar yadda suyuti shi ma abin da ya zaba ke yana faɗa a cikin kakwab sadi a babu isma'i a gani wattifaqu wattifaqun jaa min mujtahidi wattifaqun jaa min mujtahidi ummatina ba'da wafati ahmad an fahimta ko ittifaqin da yazo daga wannan al'umma daga mujtahidanta bayan wafatin manzo kenan lokacin da manzo Allah yana nan ba mi ba ijma'i ba ijma'i ba- ba wanda zai ijma'i zai koma wajen manzo ne sai ya yi shi.
amma ana ijtihadi ko na'am ana ijtihadi ne ijtihadi kamar wannan hadisin da zai iya je bisa mun ruwa bayan kai burgima a ƙasa
eh to amma ai takariri an masa takariri ai na'am ko bai ce kai ijtihadin ma ko ma kai ijtihadin ne sai ka koma wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am an fahimta ko fi ayyi asrin fi ayyi fi ayyi fi ayyi asrin an fahimta ko to shine fi fi fi fi ayyi ma asrin wa amrin kana fi ayyi ma asrin wa amrin kana zalika haddun fa'iqun itqana me yace yake faɗa wannan shine ta'rifi mafi kyau ijma'i ana yin sa ne bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam a kowane lamari kuma kowane lamari da yazo hadisa za a yi ijma'i a kai haka kuma kowane zamani ana iya yin ijtihadi a kansa mu je
fa in qulna inqiradul asri shartun idan muka ce inqiradul asari karewar ko yankewar zamani sharadi ne da za a ce wai za a yi izina da shi za a lura da shi wajen a ce a shine ijma'i zai kullu akan jama'a
fa yu'tabaru qawlu man wulida fi hayatihim an fahimta ko idan muka ce bayan kulla innan qiradal asri in muka ce karewa ko yankewar zamani sharadi ne a cikin ijtihadi to yi utabaru qawlu man wulida fi hayati kenan zamu izina ga wata kan fa- magana ta wanda aka haifa a zamanin wa'annan wa'anda suka yi ijtihadin
wa tafa mutane ne mujtahidai an fahimta ko ko karasa wa tafakkaha ya zamanto ya san fiƙi kwarai da aka ce tafakka haɗin nan ya kai ji jihadi ke an fahimta ko iza ba ba a ce wafa koha ba wasara min ahalil ijtihadi haka shi ma har sai ya zamanto yana cikin malaman wanda suke mujtahidai to za a yi hukunci za a yi maga- za a dau magana sa masalan an samu malamai ga su wajen guda kaza duk mujtahidai sai suka go suka yi magana akan mas'ala suka yi magana akan mas'alar tsaf to zamanin su sai aka haifi wani yaro aka haife shi ƙananin shekarun su har ya girma ya zamanto malami ya zamanto mutu ta yi ai duk suna nan an fahimta ko to yanzu idan ya zo ya ce yana da ta cewa akan wannan abin da suka yi jima'in to za a yi mag- za a dau magana sa tunda dai duk suna nan an fahimta ko an gane ayan da shi da su duk suna asali guda nawa ne to wannan fa da muka naga an ce kaza to ina ga da ta cewa da suke nan da shi da su sai a zo a haɗu yau gyaran tafiya ke na'am
yau sai a zo a yi tafi amma idan bayan sun tafi ne baki ɗaya sun yi rasu sai ya zo to dole sai ya bi su akan ya- abin da suka yi magana kai in dai sun rasu inda sun tafi duk ƙwarewa sabba wannan abin yanzu aishi aka rasa kwarai an gane ko isa fitina ce yawa ka gani shi isa ya ce fa in kulna innan qiradal asri shartun muka ce yankewar zamani sharadi ne to shikenan za a kaga yankewar zamani sharadi ne kenan ko in muka ce to shikenan shi wannan ai zamanin bai yanke ba gashi ya zo kuma ya samu kasa akwai wanda suka samu fatahi a karkanin shekaru ko malaman zamanin suna nan shekarar su saba'in tamanin shi kuma shekararsa talatin da kaza ya riski da abin da suka riska duka akwai su da yawa aka yi su cikin malamai shekararsa arba'in talatin da wani abu amma duk abin da za su yi magana akan ilimi zai yawa ijtihadi suka yi to yanzu za a zo a zauna to akwai irin wannan to shikenan yutabaru qawlu man wulida fi hayati za a yi izina wajen kulluwar wannan ijma'in da magana ɗaya daga cikin wanda aka haifa a cikin zamanin su bayan su matakar da ya zama to shi ma ya san fiqhu tafaqqa wasara min ahli al-ijtihadi har ma ya kai cikin wayanda za a ce mujtahidai
falahum an yarji'u an dhalika al-hukmi walahum to kenan yanzu su dole ne yana kansu an yarji'u an zalika hukumi su koma ga bisa da sai a koma da baya ke Yauwa, sai a koma bisa ga abin da shi ya ce an fahimta ko
wal ijma'u yasihu bi qawlihim wa bi fi'lihim haka kuma ijma'i ba wai sai ma sun haɗu sun yi magana ba mujtahidai ijma'i kawai yana inganta bi kaulihi in suka yi magana din wannan mas'alar muna ganin cewa kaza ce hukuncinta an fahimta ko mujtahidai to shikenan ya inganta wa bi fi'ili haka kuma ba ma magana ba magana suka yi ba kawai gani akai suna aikatawa an gane ko gani akai suna aikatawa sai akai shiru sai kowa ya ce to ai wannan mujtahidai ne ga sunan suke aikata kaza shi za abin za a ga taron za a dinga gara abin fa ba karami bane ba kenan ba kowane malami bane ba yanzu an yi itibarin haka kaga an samu fasha ko sai wanda suke mujtahidai an tabbatar kuma mujtahidai din shi yasa ana karɓar ijma'i da kauli ana karɓarsa da fi'ili na'am yadda aka ga sun aikata sai a ce sai a yi izina da shi cewa na abin halal ne aka kuma magana masu
wa bi qawli al-ba'd wa bi fi'li al-ba'd
aka kuma ana karɓar ijma'i da magana shashin mujtahidai wasu daga cikin mujtahidan ne suka furta baki suka magana akan mas'ala an gane ko to sai a yi itibari da ita matukar dai sauran da suke nan su ba su yi inkarin wannan mas'alar da aka kawo ba an gane ko wata kan sukutu suka ce ridan galiba wani mujtahidi ya ba zai ga abin shiru wanda ya bata ne wa- wa- wa yaf'alu al-ba'd sai zaman to kuma shashin sun aikata shashi kuma su sun aikata ne wasu aikata ma suka yi kawai ba ma magana suka yi ba shashi sun aikata sai aka ga suna yi da aka suna yi kawai sai aka yi itibari wannan abin halal ne an fahimta ko
wa intisharu dhalika wa suqut القول al-baqina وانتشار ذلك القول او الفعل an fahimta ko da kuma yaduwar wannan abin yanzu abu zai yadu ai ta faɗa ai ta faɗa ai ta faɗa malaman mujtahidan zamanin suna nan kuma sai suka yi shiru ko aka yi ta aikatawa aka yi ta aikatawa sai suka yi shiru to kenan shirin su yayi itibari cewa ubangiji ya halatta wa wannan mutanen wannan abin ne an fahimta ko kawai shirin da suke malamai mujtahidai su ne wakilan al'umma an fahimta ko
idan wasu suka inkari ko sai an zauna sai an zauna idan ba a zauna ba na kari musu suka inkari Na.
dole sai an zauna da wanda suka shi dole sai an zauna da wasu shi ne zai haɗa amma fa a gane ba fa malakta ba fa ni abin yana da wahala a je a gane waye mutu ta hidin ba magana miki ta malami ba kawai an ce abin zai zama ya rikice da yawa yawa mujtahidi ake magana kamata ya ma mutum ya je ya bincika a kowane karni su- suwaye suka kai ijtihadi ba malanta ba ake magana malanta daban mujtahidi daban an gane ko
na'am wa qawli al-wahidi wasu kutul baƙi na alaihi haka kuma matsalan shashi sai suka aikata wasu kuma shauran malamin sauran mujtahidan kuma sai suka shiru Ba sun yadda da wannan abu an gane ko yanzu irin zayyanonin da ake wa allo in za a sauka ba wani malami da ya taɓa magana a kai ko ko ba haramun ne eh ashe ne da yi wallahi wanda ya magana da a ci za a kayan wani abubuwan suna da yawa inda za ka gane kenan akwai abin da al'umma tana yin sa amma da ma mujtahidai suka kawai akan abu ba ma wanda yake kokarin ya binciko wannan abin haramun ne ko ba haramun saboda mu jire da su saboda an yi kawai akan Qur'ani dai abu ai ta kawata shi din nan ana ta waye shi kansa ai mai kyau ne amma zo sai an ta wannan abu an ta wannan kaga lafiya lau kuma sai a dauka a ce an da ya ce ɗin wani ma in yago zai karatu sai ya dauki wannan wanda ya fi zai yana da kyau kare
da duk zai yi gari haka wakafi wakafi da muke yi a cikin allo Sai ka yi karatun allo.
ba wanda ya magana shi wakafi mai asalin wakafi wanda ke tsayawa ana karatu ba tsaya wakafi mai asalin ba aya ba wakafi mai asalin sa shi ne dai wani sawa shi ne to daga ina aka samu wannan wakafi wasu ɗagunguna da za ka ganin su nan dubu ɓayo in ka zo ka kawo allo za ma da rasi in baka samu sai an dara kai ba a cikin an ma gyara ce yi kusa
a kusa da ban wakafin kawai
ce yi
a nemo bane so mu ji
nan nan وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على wa القول qawlul الجديد.
wahidi haka kuma to kaga yayi yayi magana kuma bai magana kuma akan al-ijma'u sukuti ba ko shine wanda muke magana yanzu a nan.
Mm.
a ka gani a shiru akan mas'ala kawai kawai ma an yadda da ita ko maganan ma ba yi. to wannan tana ma da yawa tana da yawa tana da yawa tana da yawa na'am
نعم وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على yanzu- غيره yanzu masalan kamar muna karanta a fiɗo wa ma ubina min alhayyi ha fa huwa mayitun ko duk abin da aka fitar da shi daga jikin rayaye wannan abin menene matacce ne kawai kada an matacce ne an ce matacce ko kaga ana nufin abin da yake ne mushe ke mushe kaga ko- a- kaga ubangiji yana faɗa kuma a- menene wa yuharrimu alaihim al-khaba'is yuhilluhum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'is ko a gani to kaba'is ko yana ciki abinda aka ce mushe ne yana cikin kaba'is to amma kuma zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai da baya tabi'u tabi'u tabi'ina ba a taɓa samun cewa wai a ce ga mutum kodarsa ta lalace a ɗauko koda wani a samai an gane ko? kai likitocin baya wannan fikirin ma saboda su ba sa ganin za a yi haka haka kuma ba a yi ana yi
وما أبين من الميت من الحي an gane? a ga daurin likitoci
garin
gashi an ce duk abin da aka fidda shi daga cikin abin da yake rayayye to wannan abin matacce a likitoci yanzu suna ɗauko kodan mutum ko?
a zuciya sai a wani a ɗauko zuciya ba wani sassan jikin mutum ma yanda ba a ɗauka a sama eh? da shi
na taba jin da wani malami na magana a kan wannan kare ce ba kamar yanzu masala ta hukuncin a wannan za asali da ake ciki na a ɗebi jinin wani a zuba wa wani. an cire jinin wannan a zuwa ɗebi jinin wannan a zuba wa wani yaya bayanin wannan matsalar yake Ilimin ilimi.
eh duk su ne ɗin ayyuwa Ilimin shi ne ke magana ɗiban to jini.
yanzu wannan me hukuncinsa Eh, shi ne hima ga nassi dai ya ce wannan haramun ne ga shi kuma muna yi kaga wannan ana koma wajen mujtahidan ne sai su fito da mas'alar kuma ga za ka ji a sautin har sai da hima ake da kuɗin ka kuma kana musulmi za ka je ka siyo jinin wani bayan kuma an cire hima da jikin wani Wannan kuma a Jos- zo a zo a zuba wa wani Aje shi.
kuma eh kuma ya ci gaba da joseph ne zai siyan mama joseph ba yau ba ai saka jinin na kuma kada ba wani matsala ya ga maka da matsala a ta malami yanzu idan ka ofita cikin na ofita cikin wurin a cikin Ya ba su ba su yi ba su abin da sai jinin ka ba ka ake sai a ce shi jinin ko ya zo ɗaya kana ba kuma to kaga yanzu da dirya ake gane a gane jini ya zo ɗaya ma ko bai zo ɗaya ba. kaga wannan da abubuwa ne suke magana yanzu muta'ari dai wa'inda sun zo yanzu hadis ne
Operation tiyata Na.
shi muna daga cikin masu shi ma na cikin wani yi na yi na a wannan ai babu bi ba shi bane wannan wannan ai to me za a fito da shi shi dan da ake shi raye ne ko mace ce raye shi ke raye kuma wadda da ake ciwa kuma ya ci a inda an fidda ita to shi kenan ai ita daga jikin dan adam din take ka fahimta ko shi kuma ba wai daga jikin ta din yake ba wani abu ne da aka sa shi dama fita zai amma ai oda ita ba an sa ta ne don ta fita ba to irin wannan yanzu yanzu akwai wata aya ma ja'ala Allah li bashari min qalbayni ko ma ja'ala Allah li rajulin akwai wanda da suka zo karkashin wannan ayar sun yi wani irin tafsiri na ban mamaki ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi rajulun aka ce ai ko me yasa ba a kawo mace ba nan da yanzu likitoci sai su yi mana tahadi ma ko to ai ga zuciyarta ga zuciyar jaririnta duk suna tare daya ba za ku ce ba ba ubangiji ba ya hadawa Allah ya sa an gane amma rajul fa rajul yana dauka ciki ne ai ba ya dauka ko ma ja'ala Allahu li fi jawfi ai jawfi ciki ne ko to aka ce to ba ta za a yi ciki ciki kirjin namiji ya dau zuciya guda biyu yayin da kuma ita mace takan dauka gana ta gane jaririnta ce to daman tun farko nassin ma ka dauka ai rajulin aka ce
malam mai zami ya yi kuma wata han masa ya fiye da gaga ana sama da haka ba to yanzu zai mu nakashe waccan magana ma ubina me yasa aka ce oda yanzu masalan ko ko to likitoci sun ce mana wannan oda ko zuciyar ai rayayya ce ko ba su ce mana rayayya ce ba mu a wajen mu mutacciya ce saboda hadisi ko an fahimta ko yawwa kawai aka ce ma ubina minal hayy ko mayit da haka su su suke gano wani science wani ya ake da suna
shi akwai lokacin kafin gida na ba akwai abin da suke ganowa shi din an ga yana motsawa sai a ce a ce da akwai rayuwa har yanzu a tare da ita to wannan su suke gano wannan abu me yasa aka ce da abin da aka fitar daga cikin matacce mai rai matacce ne wasu sai suka ce saboda duban cewa yanzu rayuwa ba ta saukan masa an gane ko yanzu rayuwa ba ta saukan masa shi ne illar da ta sa aka ce masa mushi to kuma in rayuwa za ta saukan masa ba Eh?
illa tun da illa ta illa ta ka ko to sai aka ɗauko ƙodar wani sai aka mai da ita shi ɗin rayuwar tasa gab take da ta tafi sai aka ɗauko ƙoda sai aka sa masa domin rayuwa ta saukan masa in rayuwa ta saukan masa ta saukan wa abinda aka sa wa mai a jikinsa ko to wannan illar ta kau a wajen wasu malaman wasu duk da haka sai da suka ce to ko muna da ja haka dai wannan yana da zurfi sosai a duba su irin wasan matsalolin ala'ayya halin dai an same su ne ta furka ijma'i na malamai an fahimta ko an same su ta fuskar ijma'i akwai malamin da ya nakasha a zamanin tun karni na kusan takwas ne cewa me hukuncin wanda aljani ya bige shi har ya sama da shi ya kwanaki bai dawo ba ya sallarsa kaga dai abin bai faru a zamaninsa ba amma saboda itiradiya da ya ce malamai suke kai kawo wajen kokarin idrakin ko yanzu kaga ai ba aljanin ne zai dauke ka ba jirgi ne zai dauke ka kai awa goma sha a sama ko to an nakashe wannan matsalar tun kafin a zo a yi jirgin da kusan shekara 500 to gaba irin wannan ijma'i shi ke kawo matsala wasu matsalolin wa qaulul wahid min as-sahabati laysa hujjatan da aka ce fadin sahabi a cikin fadin sahabi daya a cikin mas'ala ba hujja bane ba wannan ala ghairihi bisa waninsa wani sahaba yanzu in wannan sahabin ya ce ga mas'ala yana ganin kaza za a yi, sai wani wani sahabi sai ya ce a'a ba haka za a yi to da ba hujja bane akan ɗaya ɗaya sahabin domin in manzo Allah sallama ya faɗa abin shi ma yana da dama ya san wannan abu an fahimta ko in kuma ra'ayin wannan sahabin ne shi ma zai fahimta da haka in ra'ayin wannan sahabin ne ba lallai ne shi wannan ɗaya sahabin ya bi shi ba an fahimta ko shine abin da ake nufi ba
kuma daga manzon Allah ne
da manzara ne kalas ɗaya ko kuma in ni da kai ne ba kaga za mu koyi ko da ɗaya daga cikin maganganun sahabba shi isa ta ran sai kaga Abdullahi bin Umar ne ya faɗi mas'ala sai kaga Maliku ita akan sa ya tafi Abdullahi bin Abbas ne ya faɗi akasin ta sai kaga Abu Hanifa akan ta ya tafi domin ni da kai hujja ne akan mu an fahimta ko amma tsakanin Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar ba hujja bane akan kowa sai ya bi ra'ayin kowa ce fahimtar kowa wannan ma shi ma yana da shi yasa akwai mazhabar sahabbai an fahimta ko akwai mazahib ba wai mazahibul arba ba ka fara sanin ma mazhabar sahabbai to akan masai ka yace Aisha ta tafi ka yace Zaid bin Sabit ya tafi ka yace kuma su Khulafa'ur Rashidun suka tafi ga yadda wa'an suwa da suka tafi abin ka da kan su Imam Malik alal qaulil aljadidi bisa ga zance wanda yake sabo ashe akwai kaulal kadimi ke ko wannan shi mai mai wannan littafin almajirin imam shafi'i an fahimta ko mazhabar imam shafi'i yake bi shi kuma makarantar imam shafi'i makaranta ce guda biyu shi yasa zaka ji wata ran kana bin masail na shafi'awa sai ka je an ce wannan kauli ne na jadidi wannan kuma kadimi duk lokacin da kaji an ce kaulul jadidi to matsalolin da imamu shafi'i ya naƙasha su lokacin bayan ya koma misra kasan imamu shafi'i ba ƙureshe ne cikakke an fahimta ko haifafan hijaz ne a cikin makka aka haife shi a nan ya rayu bayan fitintunu sun yawa dole da shi da almajiransa sai suka fito daga cikin hijaz din sai suka koma misra to da ya zo misra da kansa sai ya ga irin fafitoyin da ya bayar a makka ba fa za su yi yanzu a nan ba an gane ko yanzu a nan misra yanzu ba za su za mu ba da misali to irin wannan shi ma sanin urfi da bi'a yana taimakawa wanda yake malami ko yayi kawai kana sudan ka zo ka ce fatawar da za ka bayar a sudan ita za ka tafi najeriya ka je ka bada ita ka fara sanin ɗabi'a da urfi na su mutanen sudan tukunna in ka koma can kuma ka san suwa za ka rayu da su suma ba za ka ka yi karatu ba wannan ba shi ne da rikita mu ba ko in an ce urfi shi ne ka san ɗabi'ar mutane ka san al'adar mutane addini ya hana su yin wannan abu kafin ka je ka haramta musu ko da ka ga hadisi yanzu matsala da su sallama yana faɗa a cikin hadisin abdullahi bin abbas la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa'i wal mutashabbihati min an-nisa'i bin rijali amma yadda ku ubangiji ya la'anci maza waɗanda suke kama da mata ko mata da suke kama da maza Ka kawai maza da mata aka ce shikenan mu yanzu a Najeriya duk mutumin da muka ga ya daura zani sai mu ce la'anallahu
Kwarai ba.
a fahimta ko amma ka je Indonesia ka ce ka ce zaka ba su wannan fitawa an gane ko kuma su su kuma ba haram suka yi ba wannan hadisin baya kansu ga indonesia ga thailand ga somali ga kafa ita ko su ba su a ciki su a ɗabi'a su mazan ne ma suke sa zani su kuma matan su suke sa wando to kawai kai baka sani ba ka karanta hadisi sai ka je ka ba su fatawa haka ai kaga zaka shiga sijin ne wallahi Kina nan mara idan namiji ya shiga irin ta mace tabbil kamar yadda mata da suke sa wando maza suke sa zani su a wajen su ba idan idan ya juya kenan sai hadisin ya sai ake aiki a yabi su ne aikin kansa amma zahirar kaje ka sa abin taimaka kamar yadda nan za ga mutanen mu wai dan Najeriya sai da zan yi a wai shi ba zama su bai sauwa ne Wallahi da kyau ba mu sa.
wai bai ba da ya ci gaba da sa wannan sa yafi kaga ko
da ba urfin sa ne ba urfin sa bane Allah ya sa mu dace yanzu tun da ya tabbata ba yake yayi amfani da zani na'am ko kuma da al'adar mu ta ba a kan haka ba na'am tun ba zai yi haka dan ya raya sunna ba ai ba kowace sunna bane ba shi yasa aka ce ba kowane abin da shi yasa mun karanta af'alun nabi a bayan rai ba kowane abu ne zaka ce zaka yi akwai abin da bi aka ce ta baka kai wannan abu urfin ka ne ya baka wannan abu an fahimta ko Eh, wannan shi kuta kuta baya cikin abin da yake tsarin sunna shi yasa kamar cin abinci lala ba dabino yake ci ba shikenan sai in rayu in ta cin dabino duk wannan kaza da wasu abubuwa da suka zo daga baya da dialing table da almindil ma da aka miko masa manzala bai amfani da shi ba mun har 12 fiber muke samu ko da cokali da dubba a yi shi da zashi a zamanin manzo Allah ba an fahimta ko an gane ko akwai abubuwa da yawa da dubba ya amfani da su ba wancan lokaci to yanzu kai an baka dama kai akwai abin da kuma su can su za su iya amfani da shi amma kai ba za ka iya amfani da shi an gane ko Eh, to kamar wannan kaga manzo sallama ya amfani da zani izari to amma kuma tun a wannan zamanin akwai wanda ma su ba su amfani da shi da an fahimta ko bi a su sai ya nuna maka cewa ba wai abu ne wanda yake lallai sai an yi koyi da shi a cikin wani abu shaksiya ne adiyan ne kamar irin tafiya ba za a zama ga tafiyarsa ko yadda take Yanzu dai, ai ba za ka isa kai haka ba ko to ba za ka yi koyi da wannan abin ba daman ba a sa kai kamar bacci kaga baccin da yake ai kaɗan ne ko da yanayin yacce yake ka kai baccin ka za ka yi lafiya ne tun takwas har asuba lafiya ne
ce za ka kamar nashi sunna ba to duk irin a in kai din lafiya lau za ka tara abubuwa a kanka Eh, zan a- yi zari ya wada Ah, ba da zariya. Alhamdulillah.